أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan gwa muna jaddada godiyar ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewar shi muka ce haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba da yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja kanmu ba matashiyar darasin yau shine ta'akhirul qur'ani ala al-ibadi was-salihin wato tasirin alqur'ani akan masu bautawa Allah da salihan bayi babu ko shakka alqur'ani na da tasiri a rayuwar wanda yake karanta shi karatu na lura yana da tasiri a rayuwar wanda yake karanta shi karatu na aiki da shi to sai dai gwargwadon tasirin yakan saba daga wani zuwa wani to anan mawallafin littafin ibnu rajab Allah ya masa rahama sai yace wa qad sami'a kathirun min as-salihin hadhihi al-aya tutula da yawa daga cikin salihan bayi sun ji wannan aya ko kuma ayoyin alkur'ani tutula ana karanta ta fa'asarat fihim atharan muta'addida ta yi musu tasiri ba ɗaya ba biyu ba faminhum man mat a cikin su akwai wanda ya rasu ran shebar jikin shi inda zalik yayin sauraron ayar linsidai kalbihi biha saboda zuciyar shi ya tsaki wa minhum man taba inda zalik a cikin sa akwai wanda ya tuba yana ayyuka na laifi amma jin wannan aya yasa ya tuba wa kharaja amma fihi ya fita daga barin abin da yake cikin shi na ba daidai ba ko kuma aikin barna wa qad zakarna akhbarahum fi kitab al-istighna'u bil qur'an malamin yace mun faɗi labaran irin wayannan mutanen da alqur'ani ya tasiri a rayuwarsu a cikin littafin al'istiginawo wadatuwa bil ƙur'ani da alƙur'ani mai girma lalle babu ko shakka littafin alƙur'ani ya isa ya zama littafi mai tsoratarwa mai jan kunni da gargaɗi tare da bushara da duk wanda yake karanta shi karatu na nutsuwa karatu na fahimta wa ta'ala Allah ya faɗa cewa lau anzalna hadha alquran da a ce za mu saukar da wannan alkur'anin ala jabalin akan dutse lara'aitahu khashi'a da kaga dutsen yana mai kalkastar da kai da risnawa ga Allah madaukakin sarki bayan nan da ka ganshi mutasaddian yana mai tsatsagewa min khashyatillah saboda tsoron Allah madaukakin sarki yanda aka saukarwa da mutum alkur'ani yake karanta shi ya fahimci ma'anonin shi amma ya yi kurum baya aiki da shi da an saukar da shi akan dutse da dutsen ya tsatsage saboda haiba da jalalata Allah madaukakin sarki al'aya zuwa ƙarshe qala abu imran al-jawni abu imran al-jawni ya faɗa cewa wallahi na rantsi da Allah laqad sarrafa ilaina rabbuna fi hadhihi fi hadha al-qur'an ma law sarrafahu ila al-jabali lamahaha wa dahaha yace na rantsi da Allah ubangijin da ya halicce mu a cikin wannan alkur'ani mai girma ya dora mana abin da da ya dora wa dutse to da dutsen ya shafe ya wargaje ya zan babu shi to amma yau da gobe wani sa'in sai karatun alkur'anin a bakin mutane ya zama kamar karanta sauran labaru mutum baya tasirantuwa da tilawan alkur'ani tare ku da abin da ake bukata cewa mutum ya karanta alkur'ani ya wasu ya karanta shi ya tsautu idan umarni ne mutum ya yi abin da aka umarce shi wa kana malik ibn dinar rahimahullah malik ibn dinar Allah ya masa rahama ya kasance ya karawa hadhihi al-aya yakan karanta wannan aya kuma ya qul sannan ya faɗa ya ce uqsimu lakum ina yi muku rantsuwa la yu'minu abdun bi hadha alqur'ani illa sudiya bawa ba zai imani da wannan alqur'anin ba face zuciyar shi ya tsaki ma'ana zai ji tasirin alqur'anin a zuciyar shi illa sudiya qalbu face zuciyar shi an tsaga ta to gaban alqur'ani ya tasiri wani sa'in zaka ji lokacin da kake cikin karanta alqur'ani kana fahimtar ma'anonin shi ba ka san laushin da kuka ki zo maka wannan ko kuma ko ɗayan biyu ko dai abinda ake magana kan shi busharat ne kana tunanin yaya za a yi ka samu tabbatuwa akan wannan bushara ta wace hanya za ka bi ka tsira daga fishin Allah ka fada cikin wanda ake bushara to sai mutum kuka zo musu wani kuma za ka samu gargaɗi ne jerin ayoyin suna jan kunne tsoro zai kama mutum ta ya za a yi ya iya gujewa fuskantar hadarin da ayoyin ke magana akai hakan baya yiwa sai idan akwai taimakon Allah madaukakin sarki shi yasa tasirin alqur'ani ke da girma kwarai da gaske so tari idan ka dubi rayuwar sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam alqur'ani ya athara rayuwarsu kun fahimta da kyau wannan Umar dan Khattab ne dubi tasirin tuwon shi da alkur'ani mai girma mutum ne wanda an siffanta shi mai yawan sayuwa ne akan ayoyin alkur'ani idan aya ta umarni zai idan aya ta hana sai ya hannu tare da zafi da yake da akwai duk wanda ya karanta tarihin umar dan khattab ya san mutum ne mai zafi amma ayoyin alkur'ani ke sarrafa shi da yayin kuro zai yi abu ana karanta ayoyin alkur'ani shikenan sai ta kabar shi to haka ake son dangantaka ko alakar mutum musulmi da alkur'ani mai girma a yayin da wasu lokacin da kake kokarin lizinta mutum hujja da alkur'ani shi kuma yana kokarin ya fassara abin da ka fahimta sabanin fahimtar magabata zai yi tawili don ya nuna ma cewa abin da kake yunkurin fahimtar da shi ya ma ci karo da fassara na daidai alhali kana kokarin ka fassara mar nassin da abin da magabata suka fassara shi وروي عن الحسن رحمه الله تعالى an ruwaita daga alhassan Allah ya dade shi yana nufin alhassan basari kale ce ibn adam ibn adam ya kai dan adam idza waswasa laka shaytanu bi khadi'a idan shaytan ya sama waswasi na aikin sabo ko ma wani iri ya raya ma cewa kai au hadathat biha nafsuk ko kuma ranka ya zantar da kai cewa ka saba wa Allah fadhkur inda zalik ma hammalaka Allah min kitabi a daidai wannan lokacin ka tuna abin da Allah madaukakin sarki ya dora ma littafin shi domin amana ce bisa amana ka tuna abin da Allah ya dora ma na fahimtar alqur'ani tilawun shi ma law hammalahu aljibala rawasiya abinda da Allah zai dora wa duwatsu manyan duwatsun da sun kama kasa la khasha'at wa tasadda'at da dutsen ta kalkasar da kai kuma ta tsaki amma sami ta huya kun amma sami ta huya kun ba ta ji shi yana faɗa ba yana nufin Allah maɗaukakin sarki ياتي لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله da a ce zan saukar da wannan alkur'anin akan dutse da ka ga dutsen yana mai kalkasar da kai yana mai tsagewa min khashyatillah saboda tsoron Allah madaukakin sarki al-aya zuwa ƙarshen aya fa inna ma daraba lakal amsal ka sani Allah madaukakin sarki ya buga maka misalai lita tafakkara fiha saboda kai tunani a cikin misalan wa ta'tabira biha saboda ka dauki izna ka dauki abin da zaka yi lura wa tanzajira biha ka tsawatu da wayannan misalan amma asillahi azza wa jal daga barin saba wa Allah madaukakin sarki wa anta ibna adam ka sani kai dan adam a haƙƙo an tafsha a zikirillah kai ne mafi cancanta ka kalkasar da kai saboda ambaton Allah madaukakin sarki wama hammalaka min kitabi da kuma abinda Allah ya dora ba na nauyi na amana a littafin shi ne wa ataka min hikami saboda abinda Allah ya baka na hikimomi li anna alaikal hisab saboda hisabi bayan aiki zai tabbata a kanka bayan kammala hisabi wa lakal jannatu aw nar kuma sakamakon ka zai kasance aljanna ko wuta baka alqur'ani an ga mai yanke ma kowane irin hanzari turo manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da kai ga yanda zaka bauta ubangijinka an yanke ma dukkanin hanzari kuma aka umarce ka kada ka yi aiki da ka ka tambayi ma'abuta sani idan baka sani ba ba wani hanzari da mutum ke da shi bayan aiko manzanni ba wani hanzari da mutum ke da shi bayan samuwar alkur'ani littafin Allah ga kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam a gaban mutum yana karantawa babu ko shakka wannan shine khairu misal da al-Hasan al-Basri ya buga ma'ana a duk lokacin da ka tuna ko ranka ya raya ma zuciyanka ya saka maka saba wa Allah to ka tuna tsayuwanka gaba ga Allah madaukakin sarki zai tambaye ka wace irin ansa zaka ba wa Allah madaukakin sarki kakan iya yin kokari ka koyewa mutane ɗan uwanka amma ba za ka koyewa ubangiji kuma rike addini shine izza shine fadala shine daukakan ka na rantsi da wanda dai na ke hannun shi babu abin da ya jawo wa al'umma rauni a yau abin da ya jawo al'ummar musulmi rauni da tasko da wulakantuwa a duniya illa rauni imanin da ayyukan sabon Allah suka jaga shi amma in ba haka ba abin da Allah ya alkawarta ai baya sabuwa Allah madaukin sarki ya tabbatar da cewa walillahi al'izzatu wa lirasulihi wal mu'minin a nassin alkur'ani Allah ya tabbatar da muminai izza suke da abu abinda ake bukata ka sifantu da sifa ta imani Allah shi zai tufatar da kai haiba da kurjini ya zama kana da kima da mutunci amma daga lokacin da kai watsi daga barin sifar da Allah ya sifanta ka da ita duk abin da ya same ka min ba da aure yanzu ba ga taron musulmi na nema zama taron tsintsiya ba shara ba ba ma waɗanda ba musulmi ba wanda suke wajen najeriya wanda suke gida najeriya ma ba su daina mu ba muna da wani daraja a wurinsu muna da wani mutunci me ya sanya duk abin da musuluncin ya hana mu yi muke musulunci ya hana kai karya kana karyan yaushe wanda ba musulmi ba zai kalli kiman bai sun kayi karya a gaban shi ba su ɗaya ba ba ha'inci da munafurci duk wani aiki na ashiya manya-manyan laifuka a matsayinka na musulmi kayi a gaban wanda ba musulmi ba me zai ba shi tsoro daman babu abin da ya ci fatar da kai haiba ya ba ka kurjini da mutunci a idan shi illa riko da addini ai ba karfin ka bane ba dabara ka bace Allah ne ya sanya ma kurjini da arne ya ganka gaban shi ke faduwa to amma daga lokacin da ka cire tufafin da'a ga manzo Allah ka ajiye a gefe guda kana ganin kauyanci ne ko ba nan ce mai cin ba to sai ubangiji ya barka da tunanin ka wanda da kai ne zaka zama kana jagorantar al'umma yanzu a waye gari kai ake jagoranta da kai ke bada umarni yanzu kai ake ba umarni ka duba lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam shine mutum da ya kallin kal lokacin da aka saukar da wahayi na farko abinda yake gaya wa mai ɗakin shi yake ce mata laƙadin ƙaba waqtul khawfi ya khadijatu wan naw wa qad ursiltu ila qawm walakin man yu'minu bi wa man yusaddiqu ayatul arabu dina aba'ihim wa ajdadi labarin tsoro labarin razani ya kare ya khadija yanzu an turo ni in isar da sako ga mutane shin anya kina ganin larabawa za su daina abin da suke na abu kaza da abu kaza da abu kaza take cewa manzo Allah ka isar da abin da Allah ya umarce ka na rantsi da Allah Allah ba zai kunyata ka ba da'awar ta fara Khadija ta musulunta Abubakar ya musulunta Ali bin Abi Talib musulunta aka waye gidi a garin Makka adadin musulmi kwara amma da ke abin ana yin shi da ƙarshen zuciya da ƙarfin niyya ba sai ƙasa a gwiwa ba ba duniya ba ce manufarsu sukan mayar da rayukansu da dukiyansu step da musulunci zai taka domin ya yadu a bayan ƙasa inda musulunci ke bukatan ya leko ba zai ya taka ya leko ba sai ya taka rayukan za su ba da rayukan sannan cikin sauki inda musulunci ke bukatan dukiya za su ba da dukiyan ba sa kyashinta Allah bai ba su aljanna ba ba su aljanna saboda godiya da abin da suke tun suna duniya Allah ya zaɓi wasu a cikinsu ya musu bishara da cewa su ɗan aljanna ne kuma ya alƙawarta duk wanda ya tafiya a matafiya irin tasun ko da baka samu bishara a duniya cewa kai dan aljanna bane ma damar ka yi tafiya a matafiya irin tasu to zai ma sakamako irin nasu sai aka wayi gari al'umma ne masu rauni suna tafiya a koye idan za a yi mutum sai an faki idan mutane ibada ba ta yiwuwa a bayyane domin farautarsu ake a suka zo suka yi ƙarfi suna bayyana musulunci ana dukansu amma dai ba a ba su damar su rama ba a har lokacin da aka umarci manzon Allah yanzu abu ga yaƙi da suka ɗaura ɗamarin yaƙin sai Allah ya dinga ɗaga martabansu ya dinga tufatar da su kwarjini da haiba saboda suna yi dan Allah sun kasance tare da Allah Allah ya kasance tare da su ta ba su gushe ba suna yakar waɗanda ba su ba sai da ya zama duk inda suka shiga tsoron saki manya-manyan dauloli masu ƙarfin makamai masu ƙarfin soja masu ƙarfin kuɗi amma ba daular da sahabbai suka dafa ta gagare su babu duk ƙarfin daular in sun dafa sai sun karya ta zaman ku lafiya ku musulunta ko ku ba da gaskiya Allah bai taimake su ba to abin mamaki haka za ka karanta idan ka bi tarihul islam waɗanda suka kamanta cikin koyi da manzon Allah sai Allah ya tufatar da su mutunci da kima da daraja suka rayu cikin kwanciyar hankali suna masu riko da addini suka koma wa Allah madaukakin sarki Allah suka samu Allah ya dama yarda da su in ba haka ba yanzu khalifa haruna rashid yake zauna kan kujerar shi ta mulki girgije na wucewa ya ɗebo ruwa yake ce girgijan kai gabas ko kai yamma duk ɗaya duk inda ka je kai ruwa sakamakon abin da ka haifas zai dawo cikin ajihun gwamnatin musulunci kan ƙarfin daular ya isa duk inda ka je kai ruwa a duniya ko ina ne aka fitar da amfani aka amfana to gwamnatin musulunci na da sulɗa akan wannan abin yanzu fa wace ƙasa ke da wannan in akwai ƙasar da za ta bigi gaba ta yi ikirari irin wannan amerika ce amma ina ƙarfin musulmi yake aiki banda wutan fitina wutar ta'assubanci wutar rikici wutar ƙabilanci da aka cinna tsakanin musulmi kowa baya san dan uwanshi kawai saboda kun samu sabani akan abu kaza in ya so bala'i ya same shi kai farin ciki ga kuma ayyuka na ashe ayyukan saban Allah duk an halatta su manya-manyan laifuka ne ana kallon su a matsayin saga'ir ƙananan laifuka wallahi wani abun laifi ne amma ana kallon shi kallon al'ada ya za a yi Allah ba zai fi da mutane ba kuma a rayuwa irin wannan sai Allah ya ci gaba da tsare girma da mutuncin al'umma bayan sun yi rikon sakai na kashi da addini Allah sabo al-istiaza min adimil khushu neman tsarin Allah daga rashin tsoron Allah idan aka samu karancin kalkasar da kai mutum ne misalin Allah wa kad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hakika manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yasta'izu billah yana neman tsarin Allah min kalbin la yakhsha daga zuciyar da baya tsoron Allah kama fi sahihi muslim kamar yanda yazo a cikin sahihi muslim an zaid ibn arqam daga zaid dan arqam annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa Allah ina neman tsarinka daga ilimin da bai da amfani wa qalbin la yakhsha da zuciyar da baya tsoron Allah wa nafsin la tashba da ran da ba ta goshi wa min da'awatin la yustajabu laha da kuma addu'a da ba a ansa mata manzo Allah yake neman tsarin Allah daga wayannan abubuwa amfanin ilimi aiki da shi duk wanda ya ilimi bai yi aiki da shi ba gobe alkiyama ilimin zai zama hujja a kan shi daman ilimi kala biyu ne akwai ilimin da ke tabbata akan harshe baya da alaka da zuciya akwai ilimin da ke tabbatuwa a zuciya wanda daman yana fitowa kan harshe cikin zuciya zai shiga wannan shine ilimi mai na tsoron Allah amma ilimin da bakin shi harshe kawai ai ta lalace kamar katin caca to wannan shine ilimi maras amfani gobe alkiyama zai zama hujja kan mutum to haka nan a samu zuciya ke kasashen zuciya kamar dutse ba ta jin tsoron Allah babu abin da ke razana ta to shi ma wannan zuciyar mai ita ina cikin musiba to haka nan a samu rai mai guri ko mai so yake baya da hakuri ko da misƙala zafa abin duniya yana son abu kaza yana son abu kaza yana son abu kaza ya tara miliyan 100 miliyan 100 ya tara amma idan yaga inda za a samu dubu goma sai ya kazo kai da baka da ko amma dubu goma ka samu bai samu ba kai shi yake ci to haka nan taka matakin addu'a kai addu'a Allah ya ki sauraron ka ka roƙa Allah ya hana ka to manzo Allah ce ina roƙonka ya Allah kar ka sanya ni cikin waɗanda za su yi addu'a da ba a amsawa waru ya nahawu anan nabi sallallahu alaihi wasallam an roci kwatankwacin wannan daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min wujuhin muta'addida daga fuskoki masu yawa wa yurwa an ka'ab al-akhbar an roci da ka'ab al-akhbar qali shi maktubun fil injil abu ne da yake rubuce a cikin injila ya isa ya isa ma'ana neman tsarin sayyidina isa daga qalbin la yakhsha zuciyar da baya tsoron Allah wa ilmihi la yanfa ilmin shi wanda baya amfani wa sautihi la yusma da kuma sautin shi wanda ba a saurara wa du'a'uhu la yurfa addu'an shi ba a ansa qala asad ibn musa fi kitab al-wara'i asad ibn musa ya fada a littafin al-wara shi haddathana mubarak ibn qubala mubarak ibn qubala ya gaya mana yace kana al-hasan rahimahullahu ta'ala alhassan ya kasance Allah ya masu rahama ya kuhul yana faɗa cewa innal mu'minin mu'minai lamma ja'atkum hadhihi da'wa min Allah lokacin da wannan da'awar ta zo musu daga Allah saddaku biha sai su gaskata ta wa afda yaqinuha ila qulubi yaqinan gaskatawar ya sadu da zukatansu kuma ya tabbata wa khashat lillahi qulubuhum wa abdanuhum wa absaruhum qulubuhum zukatansu wa abdanuhum da jukkunansu wa absaruhum da ganinsu khash'at lillah sun kalkasa zuwa ga Allah madaukakin sarki wa kuntu wallahi idza ra'aytuhum kace na rantsa da Allah wayannan mutanen idan na gansu ra'aytu qauman nakan ga wasu mutane ka annahum ra'ayu aynin kamar zan gansu gani na ido fa wallahi ma kanu bi ahli jadalin wala badal yace na rantsi da Allah ba mutane bane ahli jadalin ma'abuta gardama wala baqalin balantana aikin banza gardama sa'in sa ce ce ku ce ce ba a yi da su to balantana ka samu mutum da wani babil wani ƙarya ko tsegumi ko gulma ko yankan baya ko cin zarafin wani walat ma'annu illa ila kitabillah ba sa nutsuwa sai da alkur'ani da zaran an fara karanta alkur'ani to sai su shiga cikin taitayinsu za su rika bin ayoyin alkur'anin suna la'akari da mai alkur'ani yake umarta su wala a zaharu ma da safi kulubihim sannan ba sa bayyanar da abin da ba shi ne a zukatansu ba kaga wannan ke nuna abin da ke cikin zuciyarsu da abin da ke bayyanansu duk ɗaya ne idan har za a rika samun sabani na abin da ke cikin zuciya da abin da waje ke tabbatarwa yanzu nan munafuci zai samu gindin zama walakin sai dai ja'ahum anillahi amrun umarni ya zo musu daga Allah fasaddaku bihi suka gaskata da shi fa na'atahumullahu ta'ala fil qur'ani ahsana na'ati sai Allah ya sifanta su a cikin alqur'ani mafi kyawun sifa faqal yace wa ibadur rahman bayi na Allah maɗaukakin sarki allazina yamshuna alal ardi hauna sune waɗanda ke tafiya a bayan ƙasa sannu a hankali ba sa tafiyan takama ba sa tafiyan nuna na isa ba sa tafiyan ni wane ne ko ɗan gidan wane sukan yi tafiya hauna sannu a hankali wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama idan ka musu magana ta faranci ba sa mai dama saboda idan mutum ya ma bikin sharri karama da kai da shi duk masharranta ne to idan jahilai sun yi musu magana ta jahilci ba sa musu magana ta jahilci za su yi musu salama su zaman lafiya ba fitina suke nema ba kala ya faɗa ce kulama mutane ne masu haƙuri la ya jahalun waɗanda ba sa jahiltar mutane wa idan juhila alaihim idan an yi musu zarafi ko sabga irin ta jahilci kuma halimu sukan jure ba su mai da maka yusahibuna ibadallah sukan abuci bayan bayan Allah na harahum bima yasma'u za su abuce ka da abin da suke ji da rana wannan shine yaban da Allah madaukakin sarki ya mutu thumma zakara laylahum khayra layli sannan sai ya ambaci daren su cewa shine mafi alherin dare faqal yace walladina yabiduna li rabbihim sujadan wa qiyam sune waɗanda suke kwana halin kasancewarsu suna masu sujudi da tsayuwan dare da rabbihim saboda ubangijinsu ba sa cika cikunansu da abinci su kama bacci tun farkon dare kamar shanu sai zuwa asubahi ba sa yin haka sukan tashi su gana da Allah madaukakin sarki a wani sashi na dare farkon abin da Allah ya kaddara a lokacin da wani ya shiga cikin bacci baccin ya yi nauyi ya yi nisa kwarai da gaske amma za ka samu suna ganawa da Allah suna kuma mun fahimta da kyau yantasibuna lillahi ala aqdamihim sukan kafu akan digadigan su tsaya irin tsayuwar da bahaushe ke cewa tsayuwar daka amma sukan yi shi ne lillahi don neman yardan Allah wa yaftarishuna wujuhahum li rabbihim sujjada sukan shimfiɗa fuskokinsu ga ubangijinsu suna masu sujudi ta jiri dumu'uhum ala hududihim dumu'uhum hawayensu ta jiri tana gudana ala hududihim akan kumatunsu farkan garrabi saboda tsoron ubangijinsu irin waɗannan mutane mutane ne wanda Allah ke zaba daman da za ka same su mutane ne waɗanda ba sa sakacin sallah jini sun tsari sallah matuƙa gaya suna yi suna yin nafil fili gwargwadon ikonsu bayan tsare azumin farilla kuma sukan yi azumi na nafila gwargwadon abin da Allah ya kaddara za su mutane ne waɗanda suke son mutane so na addini mutane ne waɗanda ba sa fishi da mutum irin fishin ta'assubanci za su tashi da dare su gana da Allah madaukakin sarki kuma suna kuka wani yana karanta alkur'ani yana kuka haka suke Allah man zabura قال الحسن رحمه الله تعالى لأمر ما سهروا ليله الحسن البصري يفدا wani al'amarin da ya sanya suka yi sahara ta daransu ma'ana ba su bacci ba wani amrin ma saboda kowane irin al'amari da kashe una harahun da rana kuma sun kalkastar da kai ga ubangijinsu قال يجي والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم kaga daga cikin addu'o'in su kenan ubangiji ka juyar da azaban jahannama daga barin mu inna azabaha kana marama saboda azaban jahannama azaba ce mai halakatsuwa to suna roƙon Allah madaukin sarki kada Allah ya fushi da su kada Allah ya musu azaba kale yace wa kullu shay'in yusibu ibn adam duk wani abu da ya samu dan adam sun mai ya zulu anhu sannan za a ce wannan abin ya wuce ya rabu da shi falaisa jarramin wannan ba halaka ba kaman yana son ya fassara mana da ya ce inna azaba kana gharaba azaban jahannama wuta take rijiya mutum ba ta rabuwa da mutum kamar numfashi ne to sai sai duk abin da zai same ka kuma a ce wata ran ya rabu da kai wannan abin falaisa bi gharam وإنما الغرام الملازم له ما دامت السماوات والأرض duk abin da za a ce gharam shine abin da zai lizinci mutum matukar sama da kasa nan gurin to shi ma wannan abin nan yanzu kamar lizintan mutum da lumfashi daga lokacin da aka haife shi in ka gare lumfashi ya mutu amma duk irin cuta da wahalar da za a shiga matukar lokacin mutuwa bai sai an yi lumfashi dole to to abin da ya sami mutum lazimi wanda baya rabuwa da shi shi ake ce da shi garam to mumini baya son Allah ya azabtar da shi azaban kuma ya zama garam kale ce sadakal qawli mutanen sun yi gaskiya wallahi allazi la ilaha illa hu na rantsi da Allah da babu wani sai shi fa amidu kuma sun yi aiki da daidai wa antum tatamannawna amma ku guri kuke yi wani da aiki wanda guri waɗancan fa aiki suka yi zage dantse suka yi suka bauta wa bangiji su amma ga wani baya mayar da bakin ruwa farau farau amma ran shi na raya masa aljanna su ne gaba gaba shi ko bai aikin yan aljanna wa antum tatamannawna fa iyyakum wa hadhihi al-amani ka shaidin ku da guri irin wannan yanzu ba ma wai harkan abin da ya shafi ibada ba a duniya akwai wanda za ka same su yan hutu ba su komai idan inuwar safe ta kare sai su koma ta yamma in wancan majalisar ta tashi sai su koma wancan majalisar ba sa aiki ba sa sana'a kama idan mutum ya iya lissafa irin motar da zai saya irin gidan da zai saya abokan shi suna yi dariya ana masa kallon wawa ya ke aiki mota kuma ba zuwa ake a ɗauko ba sai ake bai da kuɗin da zai saya amma dai har yanzu akwai buri a ranshi sai ya sai mota iri kaza sai ya yi gida iri kaza tufafi sai iri kaza zai sanya amma tufafin da ke jikin shi haliyar da sai aka bashi bai yi ɗinka to anya ko buri haka nan ba tare da aiki biya kai mutum aljanna bai kai mutum aljanna yan uwa rahimakumullah Allah ya muku rahama fa inna Allah lam yuti abdan bi umniyatihi khairan tabdu fi dunya wal akhirah yace saboda ta hanyar guri kadai gurin da babu aiki lam yu'ti abdan Allah bai taba bawa bawa ba khairan wani alheri qattu ko da sai daya fi dunya wal akhirah a duniya shi da lahirin shi bi umniyatihi ta hanyar guri ina son in zama ai wannan musulmi a sai mutum ya yi aiki wa kana yaqul ya kasance yana faɗa cewa ya laha mau'iza mamakin wa'azi lawafat min al-qulubi hayat da a ce wa'azin yayi muwafaka ya shiga cikin zukatan da suke da rai da ya amfana su to amma idan an yi wa'azi ya shiga cikin zukata matattu to sai wa'azin ya zamba ya da amfani faslun fi bayan khushu'i fi salat fasali zai yi bayani dangane da alkhushu alkasar da kai da tsoron Allah a cikin sallah wa qad shar'a Allah ta'ala li ibadihi min anwa'il ibadat hakika Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa bayin shi nau'o'an ibada ma yazharu fihi khushu'al abdan abinda a ke bayyana khushu'i na jukkuna annashi'u an khushu'il qalbi wanda kushu'i na gaba yana faruwa ne daga kushu'i na cikin zuciya ba haushi na cewa labarin zuciya akan bai fuska abin da ya bayyana akan fuska za ka iya gane shi ne abin da zuciyar ta kuke da shi to abin da ke haifuwa na tsoron Allah a cikin zuciya to shi ne zai sanya gabai su suna su sadda zuwa ga Allah madaukakin sarki na'am ma yuzhiru fihi khushu'ul abdan annashi an khushu'ul qalb wa dhullihi wa inqisarihi hakanan kalkasuwa da kuma karayen zuciya wa min a'zam ma yazharu balika min ibadat as-salat mafi bayyanan abinda hakan ke bayyana a cikin ibadu shine sallah za ka iya gane kusuri na mutum a cikin sallah daga lokacin da kake kallon shi yana sallah irin sallah masallah idan yayi rukumi za ka iya tabbatar da wani yayi rukumi idan ka tsaya ka kalle shi da kyau ka san hankalin shi baya kan komai in banda abin da yake da sallah to wannan abin da ke cin zuciyar shi ne gaban shi ke aikatawa wa qad madaha Allahu ta'ala khashi'in fi hadi qawli hakika Allah madaukin saki ya yi masu tsoron shi a cikin sallah da fadan shi ce qad aflaha almu'minun hakika mu'minai sun rabauta alladhina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda suke da kusuri kalkasar da bai a cikin sallar su وقد سبق بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة bayani ya gabata na wani sashen abin da magabata suka faɗa dangane da tafsirin khushu'i a cikin sallah wa qala ibn lahi'a ibn lahi'a ya faɗa an aba ibn yasar daga Abba ibn Yasar rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama an Sa'id ibn Jubair daga Sa'id ibn Jubair rahimahullah Allah ya masa rahama yace alladhina hum fi salatihim khashi'un ya'ani abinda yake nufi mutawabi'ina masu kalgasar da kai a cikin sallah la ya'rifu man an yaminihi wala man an shimali lokacin da aka kabbar sallah an fara bai iya sanin wane ne ya zo daman shi waye a buɗe shi tun ya riga ya fara sallah wannan in kafin a fara sallah ne watakila dama suna zaune da mutum a daman shi mutum a hagun ɗin shi an kabar sallah wannan babu muskila kafin fara sallah amma yanzu an riga an fara sallah ana cikin sallah wani zo daman shi tsaya wani zo hagun ɗin shi tsaya baya sanin kowa ne wala yaltafitu baya iya yin waiwaye min al-khushu' ila Allah azza wa jalla saboda kalkasar da kai ga Allah maɗaukakin sani wa ƙala ibn mubarak ibn mubarak ya faɗa an abi ja'far daga abi ja'far al-layth an mujahid daga layth daga mujahid kale yace qumu lillahi qanitin ku tsaya ga Allah kuna masu yin da'a kale yace al-qunut abinda ake nufi da al-qunut ana nufin ar-ruku' wal khushu' rukuni da kalkasar da kai wa gabdul basar da kame ido daga barin kallon abin da bai dace ba wa khafdul janahi min rahmatullahi ta'ala da kuma ladabi shine khafdul janah wato mutum ya sassafta fukafukan shi ya nuna risinawa da karaya da cikakken ladabi zuwa ga Allah madaukakin sarki kale ce wa kana ulama malamai sun kasance idan kama ahadukum fi salat idan ɗayansu ya tashi a cikin sallah haɓar rahama da azawajal haiba tsoro na Allah yakan kama shi an an ya shudda nazarahu ashe mutum ya iya buɗe idan shi aw yaltafi ko ya waiwaya aw yuqallibu alhasa ko kuma ya janye tsakuwa ko kaurata aw ya'bas bi shay ko yayi wasa da wani abu ko wani iri ne aw yuhadditha nafsahu bi shay ko ya zantar da ranshi ta hanyar kallafa mata wasu wasi min amri duniya daga al'amarin duniya illa nasiyan sai da mantuwa ma da mafi salati matukar mutum na cikin sallar shi wa kala mansur mansur ya fada an mujahid daga mujahid rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama fi qaulihi ta'ala fadan Allah da yake si ma kun fi wujuhihim min athar sujud alamomin su a fuskokin su daga alaman sujudi ne kare shi al-khushu fi salat kana kallon fuskar mutum to za ga alama ta cewa mutumin kirki da fuskar shi wannan shi da abin da ake nufi wasu suna ganin cewa wannan asarin da ake samu na goshi haka shi Allah yake nufi da cewa su yi mafin fi wujuhi min afar sujud amma dai magana mafi din jaye ba shi ne ba wasu malaman suna ganin a alamar bacci da yake bayyana akan idanun cewa sun kashe daren da ya wuce ba su yi bacci ba duk wanda bai yi bacci ba idan ka tashi za ga alamar bacci a idan shi alaman cewa jiya sun ja dare sun gana da ubangiji a a wasu malaman suka ce alamar da ke bayyana gare shi sawa'un ya yi sallah ko bai yi sallah ba ya yi karatun alkur'ani ko bai yi karatun alkur'ani ba babu maganan gajiya tare da shi alama ce ta tsoron allah ta zama mara riga da wando ta zama tufafin shi a ko'ina ko da baccin yake yi ma da ka kalli sai ka san wannan mutumin kirki وخرج الإمام أحمد والنسائي إمام أحمد الإمام النسائي يكثر والترمذي الترمذي من حديث الفضل بن عباس حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما الله يدرس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzo sallallahu alaihi wa sallam yace salat as-salatu mathna mathna salla bi biyu ne atashahhudun fi kulli rak'atayn za a yi tahiya a kowane raka'a biyu wata khashu'un da kuma kalkastar da kai wata barru'un da kalkastar da kai wata maskunun wata kannu'un wata kannu'u ya dai lafazin ta khashu'un da tabarru'un da ta maskun kusan yana magana akan abu guda shi ne alaman kalkastar da kai da tawabu wato ka yarda ka amince kai bawa ne da Allah madaukakin sarki wata kannu ya dai da kuma daga hannuwanka ga ubangijin kamar da wajen saki ya kul ya ce tarfa'u kuma ila rabbika azza wa jalla za ka daga hannuwanka zuwa ga ubangijin ka bai girma da haka wata kul ka ce ya rabbi ya rabbi ya rabbi faman lam yaf'al dhalik fa hiya qidajun wanda bai aiwatar da haka ba fa hiya qidajun sallan shi ya zama bari qidaj bari kenan mutum yayi abin da bai yi ba almuhim anan wurin sallan da babu kusuri a cikin ta to Allah madaukakin sarki baya asar wannan sallar in kayi ta a hukuncin zahiri na shari'a shikenan wurin kayi sallah amma a wurin Allah ta amsu bata amsu ba wa fi sahihi muslim ya tabbata cikin sahihi muslim wancan ma shi ya sanya wasu da sun malaman suka ce hadisin hadisi ne zai domin akwai iqrabi a cikin hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim an Uthman radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo sallallahu alaihi wasallam ce ma min imrin muslim ba wani mutum musulmi tahadaru salatu maktuba wanda sallan farilla za ta zo masa fa yufsilu wudu'aha ya kyautata alwalanta wa khushu'aha da kalkasar da kai wa ruku'aha da ruku'inta illa kan kaffaratan lima qablaha face ta zama kaffara na abin da ya gabace ta min adh-dhunubi na daga zunubai ma lam tu'ta kaba'ir matukar mutum bai je wa aikin da ba dan mutum ya je wa kaba'ira kuma sai Allah mara hukunci da ban wa zalika dahar kullu wannan shine tsawon zamani baki da wato sallan ya zama kaffara ya zama tsakanin sallolin asubahi zuwa azhar azhar zuwa la'asar la'asar zuwa magariba magariba zuwa isha'i isha'i zuwa asubahi sai zama kafara shi annan mutum tsakanin wannan lokutan matukar mutum bai aikata kabira ba mazahir da khushu'i fi salat bayyanar alamomi na tsoron Allah a cikin sallah mimma yazharu fihi al-khushu' cikin abin da kushu'i ke bayyana a cikin shi waddul da kalkasar da kai walin kisar da karaya min af'ali salat cikin ayyukan sallah wadu ul yadaini idahuma alla ukhra fi hal qiyam shine mutum ya dora hannuwan shi daya akan daya a halin tsayuwa to wannan alama ce ta kalkasar da kai ga Allah madaukin sa tunda haka annabi wa qad ruya al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala an rawaita daga imamu ahmad allah ya masa rahama annahu su'ila an al-murad bidalik an tambaye shi dangane da abin da ake nufi da hakan faqal sai ya huwa dhullun bayna yaday aziz shine kalkasar da kai ko rusunawa gaba ga wanda yake buwaye shine allah قال علي بن محمد المصري الوائس رحمه الله تعالى محمد علي بن محمد المصري alwa'iz Allah ya masa rahama ya faɗa cewa ma sami'tu fil ilmi bi ahsani min hadha ban taba jin magana mafi kyawu irin wannan ba a ilmanci wato abinda zai nuna sifan bawa kasanto shi mai tsoron Allah gaba ga ubangiji shi wa ruya an bishir al-hafi rahimahullah ta'ala an ruwaita daga al-bishir al-hafi Allah ya masa rahama kala yace ashtahi منذ 40 sana ina da sha'awa ko buri tsawon shekara arba'in an aba a yadan ala yadin fi salat in dora hannu akan hannu a cikin sallah ma yamna uli babu abin da ke hana ni yin hakan illa an yakuna qad azhartu min al-khushu'i ma laysa fi kalmi muslim sai dan ina jin tsoron kada in bayyana khushu'in da babu irin shi a cikin zuciya kun fahimta to wannan maganar sai dai mu ce Allah ya tsamsa ma'ana tunda imamu ahmad ya faɗa cewa idan mutum ya dora hannun shi haka ko ya dora hannun shi haka ko kuma haka ko wanda ya tabbata to alama ce da ke nuna cewa bawan allah akwai kusuri tare da shi to shi tsawon shekara arba'in bai aiwatar da hakan ba me yake jin tsoro gudun kada ya bayyana wani abu a zahiri abinda mutane ke kallo kuma ya zama a cikin zuciyar babu wani to amma aiwatar da shi a aikace koyi ne da annabi mun fahimta mutum sai yi abin da yake iyawa abin da bai iyawa kuma sai bar Allah madaukin sarki warawa muhammad bin nasar al-marwazi rahimahullah ta'ala imam al-marwazi ya rawaita bi isnadi da isnadin shi an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya gida shi kala yace yusharun nasu yawmal qiyamah za a tada mutane ranar alkiyama ala kadar sani'in fi salat a bisa gwargwadon ayyukansu a cikin sallah wa fassarahu ba'd ruwati wasu daga cikin masu ruwayan shi sun fassara bi bi qabdati shimali yaminihi wato da dankar da mutum zai yi wa hagun ɗin shi da damin shi wanhana sai ya ɗan sunkuya a lokacin da yake buga mai misali domin da yake cewa yuhsharun nasu yawmal qiyama ala qadri sani'in fi salat za a tada mutane gwargwadon ayyukansu a cikin sallah da ya tashi fassarawa shi da sai bai kabda shimalihi yanda zai kama hannun shi bi yaminihi da daman shi wanhana sai kuma ya danya haka kun fahimta to wannan ma'auni shine ubangiji ya dora sai ya baka sakamako gobe da kiyama wa isnadihi an abi salih as-samman rahimahullah da isnadin shi an samu daga abi salih as-samman Allah ya masa rahama ai masa rahama shine zakawan kare shi bu'itha an-nas yawm al-qiyamati hakaza yub'athu an-nas yawm al-qiyamati hakaza za a tada mutane ranan al-qiyama kamar haka wa wada'a ihda yadayhi al-ukhra sai ya dora ɗayan hannun shi akan ɗayan hannun alƙiyamu fi salati yushbihu al-wuqufa bayna yaday Allah ta'ala tsayuwa a cikin sallah yana kama da tsayuwa gaba ga ubangiji wannan ranar alƙiyama ce wa mulahazatu hadha al-ma'na fi salat mulahazan wannan ma'anan a cikin sallah yujibu lil musalli yana wajabtawa mai sallah an ya tazakkara hukukahu bayna yadayi Allah ta'ala da hisab duk lokacin da mutum ya tsaya zai yi sallah to ya tuna tsayuwar shi gaba ga ubangiji ranar alkiyama a lokacin da za a bar hisabi al'amarin na da kyau kwarai da gaske kuma na da girma da hadari lokacin da ka tsaya kai ka bara Allahu akbar ka tsaya tsayuwar sallah yanzu ka tuna gobe alkiyama Allah zai zai tsaida ka irin wannan tsaidawar da ubangiji mai hisabi wannan sallar da kake yanzu tana cikin abin da za a auna cikin ayyukanka in ka yi mai kyau tana da nauyi da yawa in ka yi ta maras kyau in ma ta ansu nauyin ta kaɗan ne idan muninta ya kai muni za ta tashi da sunan babu kamar ba yi ta ba ƙalabin nuni zinnuni ya faɗa rahimahullah ya yana faɗa fi waskil ubbad wajen sifanta bayi yace laura aita ahadahu da kaga daya daga cikin su waqad qama ila salati ya tashi zuwa sallan shi falamma waqafa fi mihrabi lokacin da ya tsaya a farfajiya tashi wurin da yake bai don yin ibada ko masallaci wastaftaha kalama sayyidahu ya bude zancen shugaban shi ma'ana ya fara karanta alqur'ani khatara ala qalbihi al'amarin zai ɗarsu a ran shi an na zalikal makam wannan tsayuwar da yi da inda yake kowal makamun lafi ya komun nasu fi gida rabbi alami irin wannan tsayuwa ko yanayi irin wannan shi ne abinda mutane za su tsayu gaban ubangijin su gobe da kiyama fannafala a kalbuhu yin hakan dandanan ku sai zuciyar shi ta buga wa zahula aqaluhu hankalin shi ya kushe bar cikin shi tsayuwa ne kawai ya mihraba zai sallam kawai sai ran shi ya bani cewa yanzu ga yanin gaban ubangiji da ya tsaya hisabi za a yi masa dandanan sai ya fita daga cikin hayyacin shi kharrajahu abu nu'aym abu nu'aym ya fitar da shi a cikin alhiliya rahimahullah ta'ala Allah masa rahama wa min zalik daga cikin wannan iqbaluhu ala Allah azza wa jal fuskantan shi zuwa ga Allah madaukakin sarki wa adamul tifatihi ila ghairihi da kuma rashin waiwaye zuwa ga wani wa huwa nau'ani wannan kuma nau'i biyu ne ahaduhuma daya adamul intifat qalbihi rashin waiwaye da zuciyar shi ila ghairi ma huwa mubahul lahu zuwa ga abin da ba halal bane gare shi wa tafrigul qalbi lirabbi azza wa jalla mutum ya kadaitar da zuciyar shi ya barka ga Allah madaukakin sarki wa fi sahihi muslim ya tabbata cikin sahihi muslim an amr bin absa radiyallahu anhu daga amr dan absa Allah ya dade shi an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada fi qabala alwudu wa qawali a cikin qabalan alwala da kuma dadan shi kuma qal sannan yace fa in huwa qama idan ya tashi fa sallayi salla fa hamidallah ya yabi Allah wa athna alai ya godiya ga Allah ya yabo gare shi wa majjadahu ya girmama ubangiji billazi huwa ahluhu da abin da ya cancanta a girma shi da shi wa farrada qalbahu lillah ya kadaitar da zuciyar shi ba kowa sai Allah in sarafa min khati'atihi to mutum zai juya daga kusakuran shi babu ya zama ka yaumi waladatu ummuhu kamar ranar da mahaifin ta haife shi na farko kenan akani na biyu adamul iltifat rashin waiwaye bin nazar yaminan wa shimala wato kar mutum ya zama yana sallah yana kallon dama ya kalla hagu ko da mutum bai juya ba haka ya rika kallon abu ta gefen ido haka yakan rage a tasirin sallah wa kasarun nazar da takaice gani ala mawdu'i sujud zuwa ga inda mutum zai sujudi na aka umarce ya kalla wa huwa min lawazim da khushu yana daga cikin abin da ke lizinta tsoron Allah lil qalbi ga zuciya wa adamul jifatihi da kuma rashin waiwayi ko kai kawo ko rayawa na zuciya wani hada saboda haka ru'ya ba'du salafi an ga wani daga cikin magabata musalliyan yana sallah ya abaka fi salatihi ko ra'a ba'du salafi musalliyan daya daga cikin magabata ya ga wani mutum yana sallah amma ya abasu fi salatihi yana wasa a sallar shi faqal yace law khasha qalbu hada la khasha jawarihi wannan mutumin da zuciyar shi ya nutsu da gaban shi sun nutsu da zuciyar shi akwai tsoron Allah gaban shi ma da akwai tsoron Allah wa sabaka zikruhu ambatan shi ya gabata wa kharaja tabarani min hadisi ibn sirin tabarani ya fita a hadisi na ibn sirin an abi huraira ta radiyallahu anhu daga abi huraira Allah ya dada shi kale shi kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaltafitu fi salatihi an yaminihi wa an yasari yana waiwaye a cikin sallar shi a dama shi da hagun din shi thumma anzala Allah ta'ala sai Allah ya saukar da fadan shi kad aflaha almu'minun hakika mu'mine sun rabauta alladhina hum fi salati khashi'un su ne waɗanda akwai kushuri a cikin sallarsu suna masu kallakasar da kai a cikin sallah fa khashi a rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai manzo Allah ya zama ya kushuri fa lam yakun yaltafitu yamnatan wala yusra manzo Allah bai taba waiwaya bayan nan ba yamnatan wala yusra da mako hagu rawahu ghayruhu wani wanda ba shi ba ya ruwaita a ibn siri daga ibn sirina rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama amma ya roci hadisin mursalan a matsayin hadisi mursali wa huwa asahu kuma shine mafi inganci to Allah ya mana muwafaqa da da mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu radan shi wanda muka kuskure kuma Allah ya taimaka Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kalli fassar da kafirci da kafiri abinda ba za mu iya ba Allah ya mana magani iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da su Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu da imani don uwanmu da ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suke lafiya kuma Allah kara musu lafiya muna roƙon ya Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kudin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon aka ya Allah da ya mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake da ya ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da ke kuskure ka ba mu kan kauce mar muna roƙon ya Allah ka samu ƙarfin zukatan mu ka samu ƙarfin shaytani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu sawa imani wato yan uwa kamar abin da muke mulahaza dangane da wannan littafin ta yi ɗayan abu uku zai faru ko dai ya zama mun kammala shi kafin azumi ko kuma ya canja rasa ya zama mun kammala shi kuma kwanakin darasinmu sun gari sai bayan ramadan ko kuma mu samu sauran muhabara ɗaya ta haya da mu bayan ramadan amma duk yadda al'amari ya kasance littafin da ke gabanmu wanda za mu sanya shi ne a tabasir li majalisar tafsir shi ne littafin da kuke gani a hannuna التبصير لمجالس التفسير نا دكتور محمد الثاني عمر موسى جلل littafi ne da ya mulahaza tafsiri a kasar hausa a tafsir ne majalisin tafsir wato majalisi na tafsiri yadda sau gudana allah ya saka da alheri ya yi matukar bincike mai kyau kuma binciken da ɗalibi zai amfana da shi domin ya tattauna abubuwa kamar haka ya yi magana kan ilimin tafsiri da fadalan shi da bukatar da ɗan adam ke da shi ya yi magana akan ma'anan tafsiri a lugha da kuma istilahi a yaren larabci ya yi maganan fadalan shi karan kanshi ilimin tafsirin yaushe ilimin tafsirin ya faru tafsiri a zamanin sahabbai tafsiri a zamanin tabi'ai rubuta tafsiri sannan majalisar tafsiri fi biladil hausa majalisun tafsiri a garuruwan hausa yaya suke to sai ya kawo irin hatsari da barnace-barnace wanda ake fuskanta to kuma ya biyo baya da nau'o'an ilimin da ke da alaka da alkur'ani mai girma wanda ɗalibin ilimi na da bukata masu akan shi da haka sai zama wannan tafin shine muke sa rai in Allah ya yarda shi ne akan layi za mu karanta shi in Allah ya kaddari mun karanta mun kammala wannan kafin Ramadan lalle za mu koda muqaddima ne a cikin shi inda hali ya kama abin da yasa na nuna shi yanzu saboda mun sanya ɗaya daga cikin uwa tambayo mana kuɗin shi a Kano aka ce nawa ɗari to kun ji ɗari uku yake wanda yake da bukata ga malam Murtala nan a waje sai ya yi magana da shi ta iya zuwa rana ya teku ko sha hudu rana ya teku ya iya zuwa da mutum shi amma lalle akwai bukatan a mallake shi kafin Allah ta rabu kai lafiya to ubangiji ya mana muwafaqa da tadda subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum